الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم ثبت بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ثبت لناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك أنه كان من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون har wa yau dai Allah Ubangiji maɗaukacin sarki yana wa kafirai raddi akan da'awa ko kuma in ce suka da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama na cewa in dai shi manzo ne kuma ya zo daga Allah ne yaya zai zama ɗan adam ai kamata ya zama ko mala'ika ko kuma mala'iku su zo tare da shi amma mutum dan adam ai Allah ya fi karfin haka yaya yana zai aiko mutum a tsari ko ga mala'iku suna da yawa suna tare da shi ya zafi dan adam ko mai aiko shi wannan abu ne wanda yake su ba zai shiga kansu ba ubangiji yana ce musu wa ma arsalna yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga musu wa ma arsalna min qablika hakika ba mu aiko da manzannin can gabaninka ba illa rijala sai dai mutane maza kuma daga 'yan adam ne ba mala'iku ba ba kuma daga sama ne suka sauko ba a ƙasa nan ne Allah ya halice su nuhi ilaihim muna musu wahayi wato yuha ilaihim da nuhi ilaihim duke muna musu wahayi ko ana musu wahayi bambancin su da sauran mutane shine karɓar wahayi ka san labarin sama daga Allah wannan shine bambancin annabi da sauran mutane amma sauran sifofi na dan adam shi da sha da rashin lahiya in lokaci yayi wato karɓar rai da sauransu to annabawan Allah da manzanninsa da sauran mutane ma dukan su ne to a ga musu ai annabawa da manzanni da suka riga ka zuwa duniya kuma mutane ne irin ka saboda haka babu mamaki idan an aiko ka zuwa gare su daga cikin su ka ce musu
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر ku tambayi masana malamai masana waɗanda sun san abin da ya kunsu cikin littattafan da Allah ya saukar da su a da a taura da ligila da zabura da kuma takardu da aka saukar wa annabawa daban-daban ku tambayi masana irin waɗannan littattafai za su bayyana muku dukkan annabawa da Allah ya aiko su daga 'yan adam ne kuma mazaje ne babu mata a cikin su in kuntum la ta'lamu idan kun kasance ku ba masana bane to ku tambayi masana su bayyana muku hakikanin lamarin daga wannan aya ne malaman usulul fiqh malaman wato jurisprudence na islam suka yi bayani cewa duk mutumin da zai yi wani duk mutum amma da yi zai kasance da yana da matsayi daga cikin daga cikin sassan guda biyu ko ya zama masani ko kuma ya zama ba masani ba to in mutum ya kasance masani ne akwai sharafin shi da an tambaye shi faɗi abin da Allah ya faɗa da abin da Annabi ya faɗa da abin da dai aka ce a faɗa din nan kar ya kara in kuma mutum ya zama ba masani bane aikin shi shine idan wani abu ya faɗo mishi ya tambayi masana abin da aka ga mishi ya yi aiki da shi ita ce ka'ida fasalu ala dhikr ku tambayi masana in kuntum la ta'lamu idan kun kasance ku ba masana bane haka Allah ya umurce su idan ba su yarda cewa shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sannan manzo ne ya zo daga Allah ba su su tambayi sauran al'ummu tunda sun fi yarda da su su tambayi Yahuda da Nasara shin annabawan su da suka zo din nan ɗan adam ne ko kuma mala'iku ne kamar yadda suke dawa
بالبينات والزبر Allah Ubangiji ya aiko da annabawa din nan bayyana da hujjoji bayyanannu da ayoyi bayyanannu wazzuburi da kuma littattafai rubutattu haka Allah ya aiko su da duk abinda suka zo da shi a fili a bayyane hujja bayyananniya da kuma littafi wanda ya kunshi hukunci wanda suka zo da shi daga Allah haka Allah ya aiko su وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكر كيفما يا محمد صلى الله عليه وسلم mun saukar maka wato mun saukar zuwa gare ka da ambato ana nufin alqur'ani mun saukar maka da alqur'ani li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi don ka bayyana wa mutane abin da aka saukar zuwa wa aka saukar da shi zuwa gare su na daga shari'o'in Allah da hukunce hukunce na Allah abin da ya shafi aqida ko kuma ibada ko kuma mu'amala duka gabaki ɗaya ka yi musu bayanin ka to daga wannan aya ne aka ɗauka cewa duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana furuta ko kuma yana aikata to sunna ne ya wato bayani ne na abin da yazo a kunshe a cikin alqur'ani domin abin da yazo cikin alqur'ani akwai wani lokaci abu ne wanda zai zo a fili idan ka karanta aya ka san ma'anarta kamar da cewa Allah ɗaya ne ba shi da abokin tarayya a bauta mishi a ji tsoron shi abubuwa ne a fili kowa zai san wani lokaci ko alqur'ani zai kunshi wani abu wanda yana bukatar bayani kamar kalmar sallah Allah yake wa aqimu salata ku sai da sallah to balarabe in yaji kalmar ayi sallah kun zai addu'a ne domin sallah a larabci addu'a ne kun amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne yayi bayani yake to sallar da ake nufi ba addu'a kurun bane addu'a ne wato karatu wanda ya kunshi addu'a da tasbihi da girmamawa ga Allah amma kuma ya kara da ruku'u da sujada da su tashahhudu da su sallama da dai sauransu saboda haka kalmar sallah a bisa harshen larabci ta fuskar lugga ba za ta bada ma'anan da ake nufi ba haka azumi ba larabci kake nufi shi fama yana nufi yayi sawai sawai kenan yayi shiru saman naharu saman faratu zuwa ƙarshe amma a nan ana nufin mutum ya kawai daga kawaici daga ci da sha da saduwa da iyali da kuma barin dukkan abubuwa na sako da Allah ya hana haka idan kake zakka da balarabe ma'ananta kari karuwar abu ko girman abu in ka tuka abu yana girma yana karuwa to shine zakka yanzu idan idan kalama walama ko kabura ta amma lalan a musulunci sai ya zo da wani ma'ana daban zakka ita ce sashe na dukiya wanda musulmi zai fitar daga arzikin da Allah ya bashi saboda dukiyar ta kai ga wani matsayi kuma ta dade a hannun shi lokaci wanda ya kai kamar shekara guda to amma da yake wannan abu da ake fitarwa ubangiji yana ƙara albarkar dukiyar mutum da shi yana ƙara arzikin shi da shi na duniya da lahira aka ce masa karuwa da ba shi aka ba ta sunan wato karuwa ita zakka ba rage dukiya bane kari da dukiyar da Allah ya ba mutum ne haka haƙi shine ka nufi wani wuri da tafiya kowane wuri in dai ka ka nufe shi ka yi tafiya za a ce hajja ila kaza wato ya nufi wuri kaza ka tafi musulunci yanzu ya ce wannan yace haƙi shine tafiya amma zuwa ɗakin Allah wanda yana maka shi kadai za a ce haƙi sauran tafiye tafiye na neman ilimi na tijara ko na yaƙi duka dai tafiya ne wanda za a filata da yanayin ka amma dai idan an ce tafiya da haƙi an san dai zuwa ka'aba saboda a yi ibada haka malamai suka ɗauka daga wannan aya wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim din nan daga nan aka dauka lalle ana buƙatar bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da abin da yazo a cikin wato alqur'ani misali da sallan da muka faɗa manzon Allah ne ya bayyana mana cewa ita lokuta biyar ne ko salloli guda biyar ne kuma kowace ɗaya ga yadda ake yin ta wannan tana da raka a hudu wannan tana da uku wannan tana da biyu duk waɗannan qur'ani da yi bayanin su ba bai yi magana a kan su ba haka nan sauran fuskoki na ibada ma duka ubangiji saboda ya tabbatarwa muminai imani wato ya karfafa imanin su da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai faɗa ya faɗa a cikin suratul najm yana ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda aka ce muku zai aka ce maka yayi muku bayanin abin da Allah ubangiji ya saukar muku din nan wato baya zance saboda son zuciya duk abin da yake faɗa to wahayi ne aka yi mishi saboda haka duk abin da zai faɗa bayani ne kanan ne aka samu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka rubuta su aka tsara su a cikin littattafan nan da aka san su su Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Bukhari da Tirmidhi da Ibn Majah da Ma'ajim na Tabarani uku din nan da Masali da sauransu sanan ne aka samu hadisi to wanda kike a kowane zamani ana samu masu kokonto game da hadisi a zamanin da mu'tazilawa kamar Ibrahim an-Nazzam shine shugaban waɗanda suna kokonto ko suna tuka akan hadisai haka a kowane lokaci akan samu wasu mutane su ce ai Qur'ani kada ya kamata mu tsaya da shi ba ruwan mu da hadisai wannan fata ne babban wato fata ne babba wanda idan mutum idan mutane sun rike sun rike wannan sun yi aiki da shi to za su rushe musulunci ma gaba ɗaya domin Qur'ani ya yi magana a dunkule sunna ita ce ta zo ta bayyana shi filla filla kuma hanyar da malaman hadisi hadisi suka bi suka tafi hadisan nan hanya ce duk wanda ya yi research a wannan zamani zai san wahalar da su suka yi domin duk wani makaryaci ko kuma duk wani mai rafkanwa mai yawan mantuwa ko kuma wani wanda ba a yarda da haddarsa ba duka an cire su an fitar su daga tsarin malaman hadisi har ma duk wanda aka san shi da yaudara ko da nawa sawa sake ba za a karbi hadisi a gunsa ba wani almajiri ya je gun wani malamin hadisi don ya karbi hadisi wato zai nuna alama karfin su ko kuma dai tsananta da suke yi wajen karbar hadisi da ya je zaune yana jiran malami malami yana da rago rago ya yanke ije yana so ta je sai ya sauki dawa yana ma rago haka saboda ya kama kafin shi malami ya dawo ma almajiri ya tattara kayan sa yana so ta yake masa ina za ta yake aiki ke nan a zarka ne to da aka tambaye shi to mutumin ya yaudare da abu ni ma ai zai yaudare ni to ka kun ga irin tsananta da suke saboda haka hadisi duk inda aka same shi in dai masana ne suka take shi to lalle lalle ne almajiri da malamin su suka haɗu malamin kuma mai adalci ne mahaddaci ne mai gaskiya ne adali ne wajen harkokinsa wato Allah ya rufe mishi asiri daga faduwa cikin dukkan kabirori wato manya-manyan laifuka masu keta hurumin mutunci duk irin waɗannan abubuwa ana la'akari da su sannan a tabbatar abin da yake magana a kansa din nan fa ya sani kuma a samu wasu daban irin waɗanda za su su ba da sai da lalle abin da ya faɗa din haka ne mu ma mun ji shi a ɗauka daga nan har a je wajen tabi'ai tabi'ai su ji wajen sahabai sahabai su karɓa wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama haka hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana inganta duk da wannan hadisi sahihi da shi ake aiki in ya zama mutawatiri to wannan dama ba magana in ya zama mashhuri shi kenan in kuma bai zama haka ba ya zama sahihi ahadu shi ma za a yi aiki da shi wajen halacci da haramci amma duk wanda aka ce na ifi ne ko kuma mawdu'i ne wannan dama ba mawdu'i kam dama ba a aiki da shi da'ifi ana aiki da shi wajen falalar ayyuka kamar kaji hadisi da'ifi an ce kai raka kaza Allah zai baka kaza to kwaɗayi ka samu wannan lada kana iya yi wato kana iya aikata hadisi da'ifi cikin harkoki irin na nasu da sauransu amma da wajen halal da haram da hukunci wanda zai kama mutane ya tabbatar musu laifi idan ba su aikata ba ko kuma ya tabbatar musu wani abu daban wato kamar haddi a kan abin da suka aikata to wannan ba a karba sai daga hadisi mutawatiri ko kuma mashhuri ko kuma sahih wannan ita ce ka'ida wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas hakika mun saukar maka da ambato wato alqur'ani kenan litubayyana lin-nas saboda ka bayyana mutane kai kuma da bayaninka ma nuzila ilayhi abin da aka saukar musu daga ubangiji wa la'annahum yatafakkaru kuma saboda la'alla su ma idan sun ji bayaninka sun gwada shi da alkur'ani sai tunani za su gane hanyar shari'a su bi ta har su tsira أفأمن أهل أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أفأمن الذين مكروا السيئات shin waɗanda suka yi makirce makirce wato sun sun miyagu ko kuma munanan makirce makirce saboda su halakar da annabawa ko kuma saboda su halakar da kai wato ƙuraisha waɗanda sun taru a gidan shawara na naduwa waɗanda suka yi aiki na mugunta na cewa a kashe kaɗin nan shin sun amince wa kansu ne cewa Allah ya kiske ƙasa da su ya halakar da su wato sun amince wa kansu ga irin wannan bala'i ba zai same su ba
أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ko kuwa sun amince wa kansu cewa azaba daga Allah ba za ta zai ce musu ko kuma ba za ta zo musu ta da su ba su zata ba
أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين ko kuwa Allah ya kama su da laifukan da suka aikata na makirce makirce din nan da suka yi saboda su halakar da annabi alaihi salatu wassalam ko kuma su halaka musulunci a duwa ko suna ko sun amince wa kansu cewa Allah ba zai kama su ba fi taqallubihim a cikin tafiye tafiyen su na tijarorin su ya kama su ya sauke ya wato ya saukar da azaba a kansu ba fama hum mu'minin ai su ba masu gagara bane in Allah ya so da zai musu wannan kai أو يأخذهم على تخوف ko kuwa Allah ya kama su da azabarsa kaɗan kaɗan sai su ji wane ga masifar da ta same shi sai ta ji wane kuma ga masifar da ta same shi ta haka har a gama da su wanda yana zaune cikin gidan shi kuma ba aminci tattare da shi kullum yana cikin tsoro kullum yana cikin tashin hankali har ya gama da su in ya so sai ya rattaba azaba din a bisa wannan ka'ida har ya gama da su ko sun amince wa kansu in wannan ba za ta same su ba فإن ربكم لرؤوف رحيم fa inna rabbakum hakika shi Allah ubangijin mai tausayi ne mai jin kai ga bayansa saboda haka duk da mafice mafice da wa'annan mutane suka yi yajin ya yi musu jinkiri har zuwa lokacin su wanda ya rubuta musu
أولم ير إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله su waɗannan kafirai suna girman kai suna kin su sun kuye wato su kunciya su yi wa Allah sujada din nan shin ba sa gani ne ba su gani ba alam yarau ba su gani ba ila ma khalaqa Allah ba su yi duba ba zuwa duk wani abu da Allah ubangiji ya halitta na daga wani abu ya tafayya ubilani inuwoyinsa suna ta karkata an yamin wa shama'il zuwa dama da hagu saboda su nuna wato su yi wa Allah sujada sujada lillahi suna masu sujada ga Allah shin ba su lura ba itatuwa da mutane duka dai har dabbobi duwatsu duk ma wani abu da Allah ya halitta safiya da yamma a dukkan lokuta suna gani inuwoyinsu suna karkata zuwa wannan gefe zuwa wancan gefe ai Allah ya tsara wannan don ya nuna alamar sujada ne to wa'annan abubuwa duk suna wa Allah sujada me zai hana su su yi imani su yi wa Allah sujada wa hum dafiru halin kasancewar masu sujada din nan sun yarda suna kaskantar da kai ko kuma suna a kaskance a- suna masu kaskantar da kai saboda Allah saboda girmama Allah
ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة والملائكة وهم لا يستكبرون ولله يسجد ما, ما في السماوات وما في الأرض ga Allah yana sujada duk wani abu da ya kasance a cikin sammai ko kuwa a cikin ƙasa na daga duk wato na daga abubuwa masu rai waɗanda suke bayan ƙasa duk gaba cikin suna wa Allah sujada wal mala'ikatu mala'iku su ma suna wa Allah sujada wa hum la yasjudu alhali kuwa su mala'iku ba sa fita daga umurnin Allah duk abin da ya gaya musu ne suna- suna aikata ko yaushe su kansu a miƙe ga Allah ubangiji madaukakin sarki kalmar dabba cikin larabci ma'ananta wato duk wani abu mai rai mai taka bayan ƙasa shine dabba amma larabawa wajen istimalin su daga baya suka keɓe ta da dabbobi waɗanda ba sa magana musamman ma jaki wani lokaci an fi sani da kalmar wato shine dabba to ina zato kanan ne a cikin hausa kuma ma'anar shi ne dabba duk har ma akan amfani da yi ga wanda ba shi da fahimta akan ce ai wannan dabba ne misali to anan ne ubangiji yana nufin duk wani abu mai taka bayan ƙasa ya tsaya da ran shi ta duka ga baki ɗayan su suna wa Allah sujada malaiku suna wa Allah sujada kuma ba ta nuna girman kai ga Allah ubangiji idan ya ba su umarni يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم سنا جن قرون أبنجين واتو سنا قرون أبنجين من فوقهم دقا سما واتو دقا بيسان واتو سنا جن قرون الله أبنجين سو سبو دشين من إيكو أكان ko kuma suna jin tsoronsa saboda kada ya saukar musu da azaba ta saman su fassara biyu din nan duka suna nan a cikin wannan aya wa yaf'aluna ma yumaru kuma suna aikata duk wani abu da Allah ya umarce su da shi babu wata wata
وقال الله wato لا shaidanu dama Allah ya halice su banda sako ba abin da za su iya yi mala'iku Allah ya halice su su kuma banda biyayya ba abin da za su iya yi dan adam shine mahadi wanda ya haɗi wannan da wannan wannan wato yana da ikon yin alheri yana da kuma ikon yin wato abin nan mummuna yayi mai kyau yayi mummuna gwargwadon wannan bala'i da Allah ya aza masa Allah zai saka mishi ya fifita shi ya ɗaukaka shi gobe a lahira kan sauran dukkan halitta
وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين kuma Allah Ubangiji mahalicci wanda mala'iku da sauran halittu duka suna mishi sujada kuma suna mishi biyayya ya ba da umarni ya ce la tattakhizu ilahai musnai kada ku riki iya wato iyayen rigi guda biyu wato kada ku riki ababen bauta guda biyu domin abun bautawa da gaskiya sai ne shine Allah Ubangiji inna ma huwa ilahu wahid shi Allah Ubangiji abun bautawa da gaskiya mai shar'antar da hukunce-hukunce mahalicci mai rahama shi ɗaya ne shi ne kamata ku bauta mishi ku yi mishi biyayya.
إنما فإياي هو فارهبون.
إله واحد فإياي فارهبون Lalle shi Allah ko kuma lalle shi lamari ai Allah Ubangiji abun bautawa da gaskiya ɗaya ne shi ne Allah mahalicci. Fa iya ya fahabu yace gare ni kamata ku ji tsoro kada ku ji tsoron wani ku ji tsoro na ni kaɗai
وله ما في السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض Allah Ubangiji shi ne mamallakin duk wani abu da ya kasance a sammai ko kuma a ƙasa,
وله الدين واصبا kuma shi ne mai mamallakin biyayya ko kuma tsa'a ko kuma addini madawwami. Duk wani wanda aka yi mishi ibada a duniya ko waɗanda suke yi mishi ibada su mutu su bar shi ko kuma shi ya mutu ya bar su. banda Allah Ubangiji madawwami. dukkan al'ummu suna mishi ibada ibadan nan ko ba za ta yanke ba har tashin kiyama saboda haka Allah shi kadai wanda ya cancanci addinin gaskiya ba'a ta gaskiya biyayya ta gaskiya madawwamiya shine ta- wanda yake wa lahu din wa kusa shine mai addini da wamanni أفغير الله تتقون shin ta yaya za ku ji tsoron shin yanzu bayan waɗannan dalilai duka ta yaya za ku ji tsoron wani Allah bai kamata ba ya ku musulmi
وما بكم من نعمة فمن الله da yake wanda ya aikata alheri shi ya kamata a yaba mishi to ai duk wani abu wanda ya kasance na ni'ima tattare da ku to daga Allah ne kamata yi ku ya ku ya wato ku- ku yi mishi godiya ku bauta mishi ku bi ku kadaita shi ba gumaka ba ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون thumma sai ka ga lokacin da kuna lahiya ba ruwanku amma idan wata cuta ta same ku talauci ko kuma rashin lahiya ko wata masifa ko wata fitina sai ka ga fa ilahi taj'abu kuna ta daga murya kuna addu'a kuna neman taimako daga gare shi shi Allah mahalicci ke
ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون kuma bisa hukuncinsa duk lokacin da kuka daga murya domin ja'ara ya ɗaga murya sosai ne kamar muryar sa lokacin da yana ihu ko kuma rakumi lokacin da yana ihu shine ja'ara wato kuna ta ɗaga murya sosai kuna addu'a kuna neman taimakon Allah kuma bisa hukuncinsa duk lokacin da aka roƙe shi aka nemi wani abu a gunsa sai ya biya bukata ya yaye wato matsatsin nan ثم إذا كشف الضر دنيا إلا كما إذا يا ياي ونمتي غريكو الضر عنكم إذا فريق منكم تجا ونساشي هو تساشي daga cikinku da rabbihim yushrikun suna shirkanta ubangijin su wato da wani da wasu gumaka ko kuma suna hada Allah da wani a cikin kauna ko kuma a cikin ibada sai idan wani abu ya same shi ai abu kaza din ne dalili Allah dai za a manta su da shi gaba ɗaya sai a kawo tsafi ko kai ko ta tantance a gwada su a ce dai ai da abu kaza din yayi abu kaza har ma wasu tsofaffi idan za su suna sai da wani abu su ke ba sa son wasu ga tsanan yi ko ko yayi ya da tsafi ثم إذا كشف عنكم الضر فإذا فريق إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم ubangiji yana ce liyakfuru bima atainahum suna wa'annan abubuwa duka saboda su kafirce wato da godiyar ni'imomi da muka ba wato suna wannan saboda ya su nuna rashin imanin su da rashin godiyar su ga Allah kan ni'imomin da ya ba su wasu malamai kuma suka ce to Allah nan yayi musu wato tahziri ne ko kuma dai tsoratarwa ne tsawatarwa ne to su kafirce da abin da muka ba su wannan kuma zai zama fassara ce na wannan aya a nan lami din nan zai zama lamul amri lamul amri ba lamul illati ba فتمتعوا فسوف تعلمون ubangiji yana ce suna aikata waɗannan abubuwa ne saboda su nuna kafircin su da rashin wato kan rashin godiyan su ga abubuwan da muka ba su na nemomi to fatamata to ku ji daɗi ku ji ku ji wa kawunan ku wato daɗi na nan duniya ku ji daɗin ku a nan rayuwar ku na duniya ku manta da lahirar ku fa sauka ta'lamun da sannu za ku san sakamakon da zai same ku game da wannan rashin godiya da kuka yi ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم yana daga cikin mamakin su suna sanya wani abu da wato wani rabo daga cikin abin da mun arzuta su da shi din nan suna sanya shi ga ga abin da ba su sani ba wato gunki su ma kansu ba su san don me suka ba waɗannan abubuwa ga gumaka ba su yi noma su ce wannan rabo na gunki ne wannan kuma na Allah ko kuma su yanka wani ko kuma su samu dabbobi su ce a waɗannan dabbobi masu iri kaza kaza din nan na gumaka ne ba za a ci su ba ba za a sha nonon su ba za a hau su ba waɗannan kuma namu ne ko kuma su ce abu kaza din nan na gunki ne in ya mutu maza za su yi amfani da shi ban da mata to zuwa dai ƙarshen shari'o'in su wadda suka tsara wadda suka kirkira kansu kamar yadda dai suka zo a cikin suratul an'am kan da kan baya تالله لتسألن عما كنتم تفترون Allah ubangiji yana ce tallahi wallahi rantsuwa da Allah la tusaluna amma kuntum ta'malun wallahi za a tambaye ku wato za a za a tambaye ku daga abin da kun kasance kuna kai kuna wa Allah kage da shi ko kuma kuna kinkira wa Allah kuna dangana mishi don wato bisa bisa kariya kamar halarta abubuwa da Allah bai halarta su ba ko haramta abubuwa da Allah bai haramta su ba ko kuma bautawa wani Allah abin da Allah ya haramta shi a dukkan harsunan annabawa da manzanni
ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون daga cikin aqidun su ko kudure kudurin su sun mutanen jahiliya wa yaj'aluna lillahi banati suna dangana wa Allah suna dangana mishi su sanya wato su dangana mishi ƴaƴa mata suna ce mala'iku mata ne kuma mala'iku din nan ƴaƴan Allah ne sanan ne suka ce wato Allah yana da ƴaƴa mata ba shi da ƴaƴa maza waɗannan su su kafirai kan yana daga cikin kudurin su ubangiji yana ce wa yaj'aluna lillahi banati suna dangana ƴaƴa mata ga Allah subhanahu Allah sarki ya tabbata a gare shi daga wannan walahum ma yasahu amma suna dangana wa kansu kuwa abinda suna marmarin shi ƴaƴa maza shine abinda suke so su ce su ƴaƴan su maza ɗayan su ma idan an ce masa ya haifi ƴa mace sai hankali ke tashi fuska ya yi baki irin ya kore kansa ba ya son ma mutane su gani ballan da su tambaye shi ne aka haifa aka zo miki da shi wannan duka yana daga cikin imomin islam ne a wannan hali na yanzu mutum ya samu irin wannan zai gode wa Allah ya san ba bambanci tsakanin da ƴaƴa maza amma a jahiliya dai ga wahalar da ƴaƴa mata suke haka Allah yana bayani yana ce وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا mamaki wa'annan kafirai sayan su idan an ce masa yana da abokin tarayya cikin abin da ya mallaka hankalin su ba zai kwanta ba in an ce wani ya mallaki gidan shi tare da shi ma ba zai yarda ba in an ce mishi wato an wulakanta shi ba zai yarda ba in an ba shi amace ba zai yarda ba amma waɗannan abubuwan da su ba ka so sun nan duk sun dangana su ga Allah ubangiji sun ce yana da abokin tarayya sa'an nan kuma sun ce yana da ƴaƴa mata haka nan kuma dai duk wani abu wanda yake na rashin girmama suna yi game da Allah ubangiji madaukakin sarki wa idza bushira ahadu idan ɗayan su matan shi tana da ciki sai aka zo aka yi mishi albishir wato an yi masa bushara cewa bilumsa matan shi ta haihu kuma ta kawo mishi a wata ta haihu yarinya ya mace zalla wajhuhu muswaddan nan da nan sai fuskansa ya koma baki irin wa huwa kadhib kuma sai ka ka iske shi cike da bakin ciki mai tsanani saboda cewa ya haifi yarinya mace ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira bi har ma yana koya yana koye kanshi daga mutane kada su gan shi min su'i ma bushira bi saboda muni abin da aka yi mishi bushara da shi a nashi fahimta da yanayin zamanin shi yanda ya dauka idan dai mutum aka haifa mishi aka yi mishi haihuwa yarinya to shi kenan bala'in ka da gwanin shi ya zo wahalar shi ta zo ba zai iya fita waje ba balle a ganki a ce me aka haifar me aka haifar maka ya ba da labari to shi ne anan ubangiji yana ce yana koya daga mutane kada su ganshi su tambaye shi in su yi ma bushira saboda muni abin da aka yi mishi bishara da shi ayun da kuma أيمسكه على هون لم يدسه في a التراب yumsikuhu yana ta tunani shin zai yi wannan abu da aka bashi wata yariyar nan zai raya ta a bisa kan wula a bisa wulakanci wato zai raya ta a wulakance ba ka shiga cikin gado kuma duk kullum ita ce baya bayan ƴaƴa maza tare da kasancewar su duka daga cikin ƴaƴa suka fito ita da ƴaƴanta maza amma kullum ana fifita su a kanta ba a ba da ba a ba ta haƙƙinta shin zai rike ta cikin wannan wulakanci am ya dutsuhu fi turab ko kuma ya turbide ta cikin turbaya ya binne ta cikin ƙasa ya huta da ita wata binne ta da ranta shine a kan ubangiji yana faɗa cikin suratul tabiyyah yana ce wa idal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat to domin wannan al'ada ce wanda an sani larabawa ba sa so su raya ƴaƴa mata saboda wai a kiyaye ya kila za a kama su a bautar da su je su koma hannun kabilan da su ba saboda wannan wato yarinya in ta kai shekaru shida sai a kai ta a binne ta so da suna da hankali ma da sun binne ta tun lokacin da tana karama amma su bar ta bayan ta gane komai da komai a je a tona mata abin nan rami a binne ta to wannan shine wa'adi duka dai musulunci ne zo ya hana ya haramta waɗannan abubuwa duka alasa amma ya kuma a ce ka abin da sun hukunci da suke ta da shi ko kuma abin da suke yi na hukunci iyaye ne
للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء mummunan misali mummunan siffa ta tabbata ga waɗanda ba sa imani da ranar ƙarshe wato kafurai
ولله المثل الأعلى Allah kuwa sifofi maɗaukaka misali maɗaukaki ya tabbata ga Allah Ubangiji wa huwa al-azizul hakim shi ne magwayi ne hikima
ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة hakika na ƙasa da kuma rashin cika abin da aka nema da gare shi sifofi ne na ɗan adam ko kuma sifofi ne na duk halittar Allah saboda haka ubangiji yana cewa law yuwafiqu Allahu an-nasa bi dhulmihim da ce Allah yana kama mutane da da zalincin su da suke wa kansu a wajen rashin wato tsayuwa da haƙƙin Allah ko kuma zalunci da suke wa junarsu da Allah yana kama su kan duk zalunci da suka yi to da bai bar a bisa bayan ƙasa din nan da bai bar wata dab- dabba ba da bai bar wani abu ba mai rai wanda zai yi mutu ba hakika kowa da kowa da irin zalunci da yayi wa kanshi ko kuma irin zalunci da yayi wa mutane manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kullum abin da yake gargadi da shi kenan ga al'umma a nisanci zalunci domin zalunci dukkai ne ba duku ɗaya bane dukkai ne gobe a lahira waɗanda za su shiga tsakanin mutum da kuma yardar Allah su shiga tsakanin mutum da tsira gobe a lahira haka cikin hadisi manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ce mana Allah yana cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu muharram waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalu ya ku bayina ni na sanya na mai da zalunci ko kuma na zartar da hukunci kan zalunci cewa haramun ne gare ni ni ma mamallakin komai da komai to na sanya shi kuma haramun ne a tsakanin ku saboda haka ku kiyaye kanku kada ku zalunci junan ku kada wani ya zalunci wani menene hakikanin zalunci zalunci dai shi ne mutum ya afka ma wani abu wanda yake shi bai mallaka ba ya yi tasarrufi wato ya ba kanki kanki yancin yin tasarrufi cikin mallakar wani in an bi ka'idar zalunci ta wannan fuska ai ba wani abu wanda yake Allah bai mallaka ba saboda haka dukkan abubuwan Allah ne amma duk da haka baya zalunci ga bayansa baya yasa kuma bayansa su yi wa kansu zalunci ko kuma su yi wa junarsu zalunci kuma zalunci babba ita ce shirka sannan kuma sai ta sauka da kaɗan kaɗan da kaɗan har ta kai ga zalunci mutum da kai shi kan wasu abubuwan mu ba ha ya aikata su ba tare da kyakkyawan niyya ba ba a ce kamar cin abinci ya ci abinci saboda ya aikata sabo ka zai ci abinci halal ne amma in ya ci saboda ya samu karfi ya aikata sabo to kaga wannan ya fita daga ka'ida to shi ma wani nau'i ne na zalincin kai da aka ambata
ولو يواقظ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يوخرهم ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم دا الله لا كاما متاني da zalincin da suke wa kansu ko kuma suke wa junansu ma taraka alaiha min dafa da bai bar wani abu mai rai mai motsi a bayan kasa ba walakin wakirhum amma Allah yana yi wa yana yi wa azzalimai din nan jinkiri ila ajalin musamma zuwa lokaci wanda ne wanda ya kayyade ko kuma Allah yana wa halittarsa duka jinkiri har zuwa lokacin da ya ɗebe musu wanda ya ayyana ma kowannensu bai za ja ajalu idan ajali wanda ya ajiye musu din nan lokacin da ya kayyade musu din nan idan ya zo la yastaqdimuna sa'a ba za a gaggawa ba za a gaggauta musu la yasta'khiruna sa'atan ba za a jinkirta musu daga wannan lokaci ko da sa'a guda ba wa la yastaqdimun haka nan ko za a gaggauta musu wato kafin wannan lokaci ko da sa'a guda ba
ويجعلون لله ما يكرهون su waɗannan kafirai kullum suna jingina ko kuma suna dangana wa Allah abinda wato suna sanya wa Allah kuma su dangana abinda su kansu ba sa so kansu kamar dai ƴaƴa mata ba sa so kansu amma suna ce Allah yana da ƴaƴa kuma mata din ne mala'iku
wa tasifu alsinatuhum alkadhiba anna lahum alhusna wa tafifu alsinatuhum alkadhiba sa'an nan kuma harsunan suna tare da ƙarya cewa anna lahum alhusna cewa ko ko an mutu to makoma kyakkyawa gare su take wato kyakkyawan makoma gare su take duk da abin da suke aikata na laifuka idan sun sadu da mu'minai sai su ce ai nan duniya ma muna jin daɗi gobe a lahira ma mu ne in dai lahiran ta zama gaskiya to mu ne za mu ji daɗi ba ko ba haka abin da suke faɗa
لا جرم أن لهم النار وأنهم مفلحون لا جرم أن لهم النار babu shakka hakika su waɗannan kuta ta tabbata a gare su wato ba su da abin da suke samu gobe a lahira ban da kuta wa annahum mufriqun da mufraqun duk karatu in ka karanta ta mufriqun lalle su masu zarkewa masu zarmewa ne cikin sabo saboda haka za su ga kuta in ka karanta ta mufraqun kuwa su abun bari ne a cikin kuta ba za a fitar su daga kutan ba har abada
تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك والله حقيقة lalle mun aiko da manzanni zuwa al'ummu daban-daban da yawa a can gabaninka.
Fazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum Sai shaitan ga ya kawatar musu da ayyukan da suke yi na sako. miyagun ayyuka da miyagun ɗabi'u da munanan halaye da suke yi nan shaitan ya kawatar da su ya kawatar su zuwa wato a gare su ya nuna musu abubuwa ne masu kyau fa huwa waliyyu ووليهم اليوم yau kuwa shaitan wanda ya fadda waɗanda suka gabata din nan shine majidanci lamarin waɗannan Qurayshawa waɗanda suke maka din ba shi da yake jin ragamar ragamar su yana karkatar da su ya hana su bi shine ma'anar fa huwa waliyuhum al-yawm ولهم عذاب أليم kuma hakika suna da azaba mai radadi azaba mai tsanani wa bai alakira
وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وما أنزلنا عليك الكتاب حقيقة بمسوكر دا القرآن بإذوها غريكا بمسوكر دا ولا لتاه إذوها غريكا واتو القرآن إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه sai domin ka bayyana musu ainihin ko kuma hakika ne abin da suke saɓani a ciki yahudu suna da saɓani su da junarsu nasara suna da saɓani su kuma da junarsu tsakanin su da musulmi kuma akwai saɓani iri iri Allah ubangiji ya saukar da wannan alqur'ani ya ya ya saka a cikin sa bayanin duk abin da ake saɓani a ciki to kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka zo da wannan misali saboda kai wani abu da aka yi sabani a ciki game da tauhidi to ga hanyar tauhidi game da ibada ga hanyar ibada game da sha'anin mut- tashi ba mutuwa to ga hakikalin lamarin lamarin da yake ciki game da sakamako to ga abin da ya kamata mutum ya kudure game da wato kaddara to ga yadda mutum ya kamata ya imani zuwa dai karshen su وهدى ورحمة لقوم يؤمنون kuma saboda wannan littafi ya zama shiriya da kuma rahama ga mutane mu'minai ga waɗanda Allah ya azurta su da imani domin su ne su fi kowa amfani da alƙur'ani
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها hakika Allah ubangiji ya saukar daga jihar sama ruwa wanda ya raya da shi ƙasa bayan bushewarta wato ƙasa bayan ta bushe sai kaga ubangiji ya saukar da ruwa ta ji- ta jiku sannan kuma tsirrai iri-iri su tashi su fita a kanta
إن في ذلك لآية لقوم يسمعون to lalle da kwai aya abun lura kira ya kasa bayan mutuwarta din nan ga mutane masu sauraron wa'azi domin da kwai alama ko kuma aya wadda za ta nuna wa mutum tashin mutane bayan mutuwar kamar yadda dai Allah ya raya kasa bayan saukar da ruwa a kanta haka zai raya mutane
وإن لكم في الأنعام لعبرة wa inna lakum ila al'am la ibra hakika kuna da abun lura abu wa'azantu a cikin wato dabbobi waɗanda aka halatta muku su raƙuma shanu awaki tumaki zuwa ƙarshen su نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا nusikum mimma fi butuni muna tayar da ku daga abin da yana fita daga cikunan su su waɗannan dabbobin min baini farfin wa damin abin da yana fita tsakanin toka da da jini da wato na- madara kenan labanan hali kasancewar sa madara halisan tatacce sa'iran mai sauƙin wucewa a can makogoro lisharibin ga masu sha wannan madara wanda- madara wanda yana fita daga jikin dabba tsakanin wato jini da abin da yake cikin jindin abin nan da abin nan saniya ko ko- ko kuwa akuya ko tinkiya wato a cikin su akwai aya abin lura na- na sanin ikon Allah ko kuma girman lamari saboda haka ya kamata shi wannan ni'ima din kuma kada ku manta da ita ku gode wa Allah kanta ومن ثمرات النخيل والأعناب تستخذون منه سكرا ورزقا حسنا to bayan dai Allah ya yi bayanin ni'ima ta ruwa ya zo ya yi bayanin ni'ima ta madara ya koma kuma yana mana bayanin ni'ima ta zuma yace a abun nan ni'ima na abun nan na su dabi dabinai da inabi wa min thamaratin nakhil daga cikin ƴaƴan dabinai wal a'nabi da kuma inabai ko kuma inabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana kuna wato kuna yin wani abin sha wannan yana sa kumaye hakanan kuma kuna samun arziki mai kyau shine cin ƴaƴan dabino da kuma ƴaƴan ƴan inabi kamar dabino da makamantan wato kuna abu guda biyu waɗanda ya kamata kada ku manta da su abin da in kun sha za ku yi maye da shi wato giya kenan lokacin da ba a haramta ta ba fa ba yanzu bane da kuma dabino wanda yake dabino da kuma inabi wanda ake ci har yanzu Allah bai haramta su ba wato giya dai ta ɗauki matsayi wajen har hudu kafin dai a zo a gama zancenka cikin dai suratul nahl ne da inda ubangiji ya ambace ta ya sanya ta a cikin ni'imomi waɗanda ya yi wa bayansa waɗanda kuma ba sa gode mishi a kanta wannan ita ce aya na farko wanda ta sauka game da sha'anin a jiya can baya sahabai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato daga bayan wata wannan aya wato an ci gaba dai mutane wanda suna kanta suna kanta ba haramta ba har aka zo wani lokaci aka ga bannace bannace da suke rasabuwa da suke aukuwa game da shan giya sai suka tambaye shi nuna ka ayyukan sami wa sai yake kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lillah ana tambayan ka menene hukuncin giya wa shan giya da kuma dukiya da ake samu ta hanyar gata yace akwai laifuka da yawa a cikin su kuma akwai amfani ga mutane akwai wasu amfani kuma ga mutane a ciki kaga anan ma ba fito fili an ce jiya a abin nan haramun ne ba amma an ce da kwai laifi a cikin ta saboda haka mai hankali ya buje ta to da yawa da cikin sahabbai sun ran da aka ce da kwai laifi a cikin ta wasu da yawa sun barta suka rabu da ita wasu kuma sun ci gaba suna amfani da ita har zuwa wani lokaci da aka yi wani wato aka yi abun nan aka tambayi da aka kai wani lokaci saboda wani abu da ya faru a cikin gina da wani sahabi ya shirya an yi fadace saboda giya to ubangiji ya wato aka sa liman yana karanta Qur'ani ya karanta Fatiha ya karanta kul ya al-kafiruna ya cikire lala din da suke cikin sura duka yace kul ya ayyuhal kafirun i'budu ma ta'budun wa ana wa ana wa nahnu a'budun ko eh wa nahnu na'budu ma ta'budun wa antum a'buduna ma na'bud to dai duka ayoyi lala din nan ya cikire cewa dai wato duka dai ana bauta abu guda shi kenan ba komai to jiya ta sa shi aka yi wannan shine ubangiji ya saukar da ayi ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku wadanda suka suka ba da gaskiya ya ku mutane kada wato ku shiga sallah mutum kuna kun kasance a buje da jiya wato kuna cikin maye da jiya kada ku kasance sallah sai aka haramta sallah a tsakanin sallar wato sallar la'asar da azhar da magriba da isha a sauran lokuta kamar tsakanin isha zuwa sallar safe da kuma da safe har zuwa azhar wanda yana so yana sha to haka nan har aka zo karshe ranar da aka yi wani kuma a dina a gidan wani sahabi wanda ya shirya ba an fara ya shirya abinci da sahabai sai na hamza ya halarci wannan cin abinci ya bugu ya tashi har ya dauki ya dauki mutane daga karshen wani rakumi har ma duk yake musu ai dukan ku bayi na ne ko bayan ubana ne saboda haka har ma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama bai gane shi ba to shine ibn Hassab na zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya manzon Allah ka tambayi Allah ya mana wani hukunci tsayayye kan biyan nan domin gaji da abin da ya kaɗe ni mataki na hudu din ne Allah ya saukar da ayar ya ayyuha alladhina amanu innama al-khamr wal maisir wal ansab wal azlam رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون انا سيدنا عمر يا رجع عنا عنا عند سمعت يا الله انتهينا يا ربنا mun barka yanzu kan ba wanda zai ta lokacin da aka bada umarni a gaya wa duk musulmi wanda yana rike da giya a gidan shi ko kuma mai sayar da giya to a zubar da ita a tituna kuma a bita da ruwa a wanke madina ga baki ɗayanta daga shan giya haka Allah ya haramta giya ga musulmi kuma haramcin ya ci gaba har zuwa wato har kafin kiyama da yawa daga waɗanda suke karanta Qur'ani su duba su ce to ai dai sun karanta Qur'ani ba su ga inda aka ce giya haramun sai a ce a bari ko a ce dai kada a kusance ta to amma wannan duk kuskure ne domin amfanin bayanin da ake karba daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wato duk ayoyin qur'ani wato sun nuna jiya dai ba abu ne mai kyau ba sai dai a suratul النحل إلا مكي كرفو أيضا لن يكون أكلنا واتو جيا واتو كما ذلك مؤمن وأن ذلك ما كان وجه الله كان سيأتى ذو بقرة aka ce to ai akwai laifuka da yawa a cikin ta aka zo nisa aka ce to ai ya kamata wato lokutan sallah a nisance ta aka zo ma'ida ba ɗaya a barka a rabu da ita to haka musulmi sun barka su rabu da ita har ma aka haɗa ta da manya-manyan abubuwa haramtattu domin Allah ya ce inna mal khamru ku sani ba giya wal maisiru da shaka wal ansabu da bauta gunki wal azlamu da kibau waɗanda ake duba da su wayannan abubuwa guda hudu dukan su haramtattu ne ko kuma dukan su najasa ne rishon dukan su najasa ne kai kamata musulmi ya taɓa su ko ya kusance su balle a aikata
ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا hakika ya sanya muku daga ‘ya'yan dabinai da inabi kuna shirya abinda idan kun sha kuna buguwa da shi sannan kuma ya sanya muku arziki mai kyau daga cikinsu إن في ذلك لآية لقوم يعقلون da kwai aya abun lura cikin waɗannan abubuwa duka ga mutane masu hankali ga mutane waɗanda suke amfani da hankulan wajen tunani
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا hakanan ubangiji ubangiji madau- ubangijinka yayi wa kudan zuma wahayi wato wahayi na ilhama ya ce mata wato yayi mata ilhama ya saka a ranta cewa anittakhidhi min aljibali buyuta kirki gidaje wuraren zama da yin zuma a cikin su daga cikin duwatsu wa min ash-shajar kirki wuraren zama da yin zuma daga cikin itatuwa wa mimma ya'ishun daga irin abin da mutane da abubuwan da mutane suke shiryawa musamman saboda su zauna a cikin su su yi abin nan zuma ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ثم كلي من كل الثمرات sa'annan ki ci daga dukkan ƴaƴan itatuwa gabaki ɗayan su waɗanda idan mutum ya ci su haka sai su fice shi ma akwai su waɗanda kuma ana ana magani da su ma akwai su waɗanda kuma ana cin saboda daɗin su ma zaƙin zaƙin su ko zaƙin su ma akwai su to ku ci daga dukkan ƴaƴan itatuwa fasluki subula rabbiki ki bi hanyoyin ubangijinki waɗanda in kin bi su za su za su kai ki ga inda ƴaƴan itatuwa ɗin nan suke zulla halin kasancewar hanyoyin wato korarru ne gare ki ko kuma kasancewar ki ke korarra ne ga yin waɗannan abubuwa da aka gaya miki
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه yakhruju min butuniha yana fita daga kifunanta ita wato kudan zuma sharabun wani abun sha zuma kenan mukhtalifun alwanuhu launukansa sun sha bamban fihi shifa'un linnas domin akwai baki akwai fari akwai ja akwai mai ruwan tsorowa wato wannan dangane da abin da take ci kenan da kuma lokuta na shekara fihi shifa'un linnas شفاء للناس Ubangiji ya sanya wato waraka a cikinsa ga mutane, da kwai waraka daga cututtuka iri-iri cikin zuma.
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون Lalle a cikin wannan da akwai aya abun lura ga mutane masu tunani. Wannan wato dabba karama wadda ana gani kamar ba ta da hankali. Gashi Ubangiji ya sakan mata wannan tunani ta shirya gidanta. Duk wani injiniya in ya ga gidan zai yi mamaki yadda ta tsara shi ta shirya shi. kuma ta san inda za ta sa zuma inda za ta ajiye ƴaƴanta kuma duk tahiyar da ta yi komai nisan tahiya za ta dawo ta bi hanya ta zo inda ta ajiye wato inda gidan ta yake ne ba za ta kasa ba kuma idan an sadu da ita babban ta din tsakaninta da shi ga shi wuri ne mai nisa wanda in mutum bai sani ba zai ce shi tahiyar kai shi yake yi. amma suna bin sa ba za su bata ba har su je inda yake to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana amfani da zuma a kan abubuwa da dama wato saboda haka musulmi suna amfani da shi soma wani ne da manzo ya zo ya ce wa manzo Allah dan uwansa cikin shi yana miji ciwo sai ce ka ba shi zuma ya ba shi ya ba shi ya ta sai ciki ya ƙara abin nan ya ƙara lalacewa sai zo kuma manzo Allah ya ce ai na ba shi bai warke ba yace ka sake ba shi ka sake ba shi har sau uku sai zai ce masa to dai cikin dan uwanka yayi ƙarya Allah kuma ya faɗi gaskiya tunda Allah ya ce akwai waraka cikin dan uwanka kuma ta ji tsaya wato cikin nan gaba ne ba da ya koma ya bayar na kudu Allah ya sa ya sanya ya zama miki magani to likitoci da suna da maganganu da yawa akan wannan musamman likitoci na malaman musulmi waɗanda suka rubuta akan waɗannan abubuwa kuma ubangiji ma'anan yake da kwai ciki ne waraka su doktor suna da bismillah
والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا والله خلقكم الله شيني يا هلكيكم الله شيني يا هلكيكم دغبابو sa'an nan kuma su mai tawaffaku ya laya ku a duniya idan ajalinku ya cika sai karɓi rayukan wa minkum daga cikinku waɗanda aka raya su a duniya din nan man yuraddu ila ardhil umri wani wanda da kai wanda za a ba shi tsawon rai har ya tsuha ya koma can ƙarshen wato lokacin shi likai la ya'lama ba'da ilmi shay'a har ya zama ya manta duk wani abu wanda da ya sani ya zama bai san komai ba daga cikin abubuwan da da ya san su saboda tsananin tsoba to ikima anan yana cewa duk mutumin da Allah ba shi haddan Qur'ani da wuya wannan ta same shi mutumin da ya haddace Qur'ani wato idan komai tsufan da Allah ya kawo mishi hankali shi dai ba zai tafi ba wato hankali dai yana nan tare da sa'an nan kuma hakika rudewa saboda tsuha yakan samu mutum ko shekaru shi ba su kai wato imani shekaru da aka sa saba'in da biyar ko tasa'in da biyar da aka sa din nan ko mutum bai kai su ba wani lokaci sai ya rude wasu kuma su kai shekara ɗari amma hankalin su na nan ba abin da ya same su.
إن الله عليم قدير Allah Ubangiji lalle shi masani ne kuma mai iko ne
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق kuma Allah Ubangiji ya koma kan wata matsala wanda tana damun ɗan adam kullum ita ce bambance-bambance kuma fifita wasu akan wasu dangane da arziki so wannan hakika ce tabbatacciya ba yadda za a gusar da ita ba mutane ba za su zama dukansu bai ɗaya matsayi ɗaya ƙarfi ɗaya wajen arziki ba shine Allah yana ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'd hakika Allah ya fifita sashen ku a bisa sashe ki rizki cikin arziki cikin arziki din da ake samu arziki na duniya da lahira ma duk wato Allah ya fifita wasu akan wasu a cikin shi arziki da jin daɗin arziki da yadda za a sarrafar da arzikin ma Allah ya fifita wasu akan wasu a cikin shi saboda haka faman ladina fuddilu فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء to bayan an gane wannan za a koma kan akida Allah ya fifita sashen ku a bisa sace a cikin arziki da ya baku na rayuwanku a duniya wasu su zama ƴaƴa wasu su zama bayi wasu zama fakirai wasu zama mawadata فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم في سواء to waɗanda aka fifita su da yanci da kuma arziki sannan shin da kwai cikin su waɗanda za su mai da mallakar wannan arziki da aka ba su da bayan su har ikon su ta zama daidai da ikon bayan su wannan wannan arziki ko kaɗan wannan ba zai yiwu ba to ta yaya za a haɗa Allah da halittarsa zama suna da haƙƙi madaidaici cikin ibada wannan ba zai yiwu ba أفبنعمة الله يجحدون shin suna wato a fabi ni'mati Allah yahdu ko kuma suna musunta ni'imomin Allah ne bayan Allah ya arzuta su ya ni'imtar musu sai su dauko ni'imomin nan su dangana su ga waninsa saboda ta'annuti da kuma rashin kunya
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا hakika Allah ubangiji ya sanya muku daga cikin ku wato daga kawunan ku mata ne hawa dai kowa ya sani an halice ta daga adamu alaihi salam sauran mata kuwa hakika duka an halice su daga tsatsan maza ne wato kuma sun fito daga maza maza din ne saboda haka Allah ya sanya muku mataye daga kawunan ku ya shafi hawa da dai sauran mata waɗanda aka halice su bayan ta duka وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا daga cikin ni'imomi shi kenan daga cikin su kuma ya sanya muku ku daga matayenku ƴaƴa waɗanda kuka haife su wa hafada da kuma jikoki waɗanda ƴaƴanku ne suka haifa wasu kuma banina sun fassara su da ƴaƴa maza wa hafada ƴaƴa mata hafi hafi a cikin larabci shine mai wato mai aiki ko kuma mai kwazo wajen aikace aikace to da yake a gida mata sun fi kowa aikace aikace aka ce musu hafa da ta wannan fuska ko da jike ko da shike hafi a cikin larabci jika wanda ɗanka ko ƴarka ka haifa shine ake ce masa hafi to ayan da ta kunshi waɗannan duka wasu kuma suka ce hafa da wato sirkai kenan wanda ka bashi ƴarka ko kuma wato ko kuma ɗanka ya auri ƴarki kuma da wanda ɗanka ya aure ta wato matan ɗanka ko kuma dai abin nan mijin ƴarka to su ne hafada waɗannan dai fassare fassare ne na wannan kalma amma fassara tabbatacciya zahira ita ce dai Allah ya albuta ku ƴaƴa daga matayenku da kuma jikoki wato zuri'a daga cikin su to waɗannan duka ni'imomi ne wa razaqakum min at-tayyibat kuma ya arzuta ku daga abubuwa masu daɗi iri iri na ci na sha na hawa na aure da na zama duk dai ga sunan abubuwa ba iyaka duka Allah ya arzuta ku da su ni'imomi ne waɗanda ya kamata ku gode mishi akan akan أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله